بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته safiyar lahadi goma ga watan safar hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama shekara 1442 wanda ya dace da lissafin 27 ga watan Septemba shekarar miladiya ta 2020 wannan shine darasi na 15 cikin jerin girdarusa daga littafin Sharafu Ashabil Hadith wallafar al-Imam al-Hafiz al-Khatib al-Baghdadi Allah ubangiji ya gafarta masa al-Imam al-Hafiz al-Khatib al-Baghdadi ya rusu ne shekara ta 463 bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama littafin nan na Sharafu Ashabil Hadith yana yi mana bayani ne da ainihin wato tattaunawa akan darajar malaman hadisi da masu harkar neman ilimin hadisi Allah ubangiji ya kara musu falala da daukaka a wannan nuska da muke bi ta wato ta tahzibi na malam abu abdurrahman mahmud jazahullahu khairan zamu tashi inda malai yake cewa a shafi na 69 kaunuhum kaunuhum khiyarun nasi wato babi na 20 daga cikin babukan wannan littafi shine batu akan cewa malaman hadisi sune khiyarun nasi zababbu cikin mutane Allah ka samu cikin tawagarsu yace an hamza ibn sa'id al-marwazi qala ra'aytu aba bakr ibn ibn ayyash yadribu sa'id yahya ibn adam فقال ما قوم خير من أصحاب الحديث إن أحدهم لا يسألني إن لا يسألني عن الحديث عن الحديث كذا وكذا مرة ولو شاء لقال حدثني أبو بكر بن عياش yace daga Hamza dan Sa'id al-Marwazi wanda malami ne daga cikin malaman ƙasar Maru ya zauna ƙasar Tarsus kamar yadda Mizzi ya ambata a cikin littafin sa Tahzibul Kamal Ibn Hibban ma ya masa tarjama a cikin Kitabul Thiqat yana da hadisi a cikin Kitabul Masail na Abu Dawud wannan bawan Allah yake cewa ra'aitu Ababakar bin Ayyash naga malam abubakar ibnu ayyash malam abubakar ibnu ayyash ibnu salim al-asadi al-kufi al-hannat al-muqri wanda yake da riwaya din nan ta qur'ani daga asim an yi sabani game da sunansa maganganu kala daban-daban wasu su ce shu'ba wasu su ce mutarrif wasu su ce ru'ba wasu kuma suka ce sunan shi kai abubakar ne yana da hadisi a cikin sahih bukhari da al-kutubul arba'a duk da yake akwai maganganu game da ƙarfin haddasa da kuma kasancewar daga ƙarshe ya ya samu ikhtilafi a hadisi da masu maganganu haka amma dai jawaz al-qantara wata rana an ce ar-rashid ya taba tambayin shi yake ce masa ayyuna khairun nahnu an banu umayya a ganinka mu da banu umayya suwaye suka fi alheri a wajen mulki sai ya ce antum aqwamu bis-salah ku kun fi su tsayi da sallah wa ula'ika an fa'ulin nasi waɗancan kuma sun fi ku alheri ga mutane al'amash suleiman ibn mihran ya kasance yana girmama wannan bawan Allah saboda matsayin shi a cikin harkar alƙur'ani saboda babban rawiya ne na alƙur'ani duk da amash ya kasance yana yana yana koran mutane daga gidan shi yana musu rowa hadisi kamar yadda ake bada labari zamu zo mu ji a nan gaba to amma ya kasance yana girmama Abubakar bin Ayyash yakan shiga da shi gida ya koya mai hadisi a natsa shi da shi to wannan malami shine yake faɗan wannan magana ya rasu shekara ta 193 bayan hijirar manzo Allah sallallahu alaihi wasallama an ce ya rayu shekara 96 Allah ya gafarta mishi Allah ya kara mishi rahama sai yake cewa aka ce an ganshi yadribu sa'ida Yahya ibn Adam Yahya ibn Adam yana taba hannun Yahaya dan Adam malam Yahya ibn Adam sai yana ce mishi ma qaumun khairun min ashabil hadith yace ni dai ban san mutanen da suka kai malaman hadisi alkhairi ba inna ahadahum la yasaluni anil hadith dayan su zaka ga yana tambaya na alaga ta malam me zaka ce game da hadisi kaza yayi ta tambaya yayi ta tambaya kaza wa kaza hadisi kaza fa marra walau kana walau sha'a la qala haddathani abubakar ibn ayyash inda ya ga dama tunda an sanna da shi dalibi na ne ana ganin shi kuma ya san wannan hadisin da sai ya je ya ce kawai abubakar dan ayyash ya ce mun kaza amma malaman hadisi ba za su yi wannan ƙarya ba shi sa wanda kaji yana sukan su ko yana tuhuman su da ƙarya ko dai zama a bisa jahilci ko son zuciya ko kuma tsaba ragin zindiƙanci da barna amma wanda duk ya san yadda suke abubuwan su ya san ba sa yin ƙarya ba sa canza magana wanda duke hulɗa da al'amarin su ya san mutane ne masu san gaskiya masu taka tsantsan amma abin bakin ciki a wannan zamanin zaka tar wasu jahilai waɗanda ba su san addinin Allah ba ko wanda suka shaƙi guba ta mustashriquna ko guba ta shi'anci ko makamancin haka suna ainihin ɗaukan bara suna mai da malaman hadisi karan bara Allah ka tsare mu wannan kenan sai malam ya ce wa an yusufa ibnu musa al-qattal qala izdahamna yawman ala abi bakr ibn ayyash fa qala ma li ara ru'usan كأنها رؤوس الشياطين فتنحينا عنه فقال ما أعلم في الدنيا قوما خيرا منهم هم قد عرفوا حديثي لو أخذوه وذهبوا من كان يقول لهم شيئا har ila da daga Abubakar daga amin amin daga Yusuf ibn Musa ibn Rashid al-Qattan wanda yana daga cikin rijalul Bukhari da Abu Dawud da Tirmidhi da Ibn Majah cikin al-kutubus sita banda Nasa'i banda Muslim ya rasu shekara ta ɗari biyu da hamsin da uku bayan hijirar manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa ala alihi sallama to shi ma yake cewa mun taru a kofar gidan a bakin makarantar Abubakar ibnu Ayyash da ya fito ya gan mu sai ya ce ya nake ganin wasu kawuka kaman kan shedanu domin shi ma an ce yana da abin nan wato yana da fada wani lokaci yana da fada shi sa suke shiri da da a'amash saboda halin su yayi iri daya ta wannan fuska to da ga malaman hadisi sun taru suna neman hadisi ya ce wai waɗannan taron masu kama da shaidanin fa ya yi fushi ne ce sai duk muka kauce muna nuna inda ɗalibai suke da girmamawa da tsoron malamansu da mutuntawa kaga mu ne yanzu sai a samu wani mara kunya sai ce mu ba shaidanu bane sai dai kai ne shaidani to kaga wannan zai iya baban shi ma haka duk wanda ka je wa malamin shi haka wato malamai hakuri ake da su kamar da ake hakuri da iyaye jama'a wannan shine tafarkin yan mazan jiya game da haƙuri da malamai game da bin su a hankali da neman albarkarsu to shi dai da ya ga sun kauce sai ya ce ma'alamu fi duniya qauman khairan minhum wallahi ni dai ban san a duniya ban san wanda suka kai alkhairin waɗannan mutanen ba ji yadda nayi musu amma ji su kuma ba su ainihin wato guje ni ba yace hum qad arafu hadisi sun fa san hadisan nawa law akhaduhu wa zahabu da sun ga dama sai su dauki hadisan su tafi ba abinda za a yi musu man kana ya kulu lahum shay'an wa zai je ce ba ba su samu daga wajena ba amma ba za su yi haka ba baya cikin daidanar su wannan yana nuni zuwa ga kuma rashin hassara da ke tsakankanin malamai kaga shi Abubakar ibn Ayyash an san shi a matsayin masanan Alqur'ani amma jibe da malaman hadisi suke girmama shi shi ma yake girmama su ba irin yanzu mutanen da aka san su da wani ilimi sai kaga ba sa mutunta ilimin da ba nasu ba kowa yana ganin ilimin shi ne kadai ilimi wanda ya san wani fannin da kai baka sani ba ko baka iya shi yadda ya kamata ba baka iya mutunta shi ya zama kullu hirbin bima ladaihim farihun wannan ba tarbiya bace mai kyau dukkanin ilimi da mutum yake da shi to ya sani kadan ne abin da Allah ya bashi wa ma utitu min ilmi illa qalila kuma wanda Allah ya bashi wani jinsi na ilimi ko wani nau'i daban na ilimi wanda irin naka ne ko ba irin naka bane babu shakka abin ka girmama shi ne ba abin ka mai hasada ko ka kallala alfarma wannan ilimin ka nuna cewa ba wani abu bane ko ka nuna cewa ai kaza ma ba dole sai an iya ba dan kai baka iya ba duk ba daidai bane irin wani abu da mutane suke Allah ubangiji shi kyauta malam ya ci gaba da cewa wa an abi bakr al-marwazi anna aba abdullah ya'ni ahmad ibn hanbal qala laysa qaumun indi khairun min ahli al-hadith Imam Ahmad ibn Hanbal rahimahullahu yake cewa ni dai a wurina ba mutanen da suka kai malaman hadisi da ɗaliban hadisi alheri a wajena laisa ya arifuna illa alhadith su ba abin da suka sani in ba hadisi ba shine kawai damuwarsu komai su ce me annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce me annabi sallallahu alaihi wasallam ya aikata ya yake so a yi kaza kullum wannan ita ce damuwarsu wa an wa an abi al-harith annahu sami'a aba abdullahi yaqulu ahalul hadisi afdalu man takallama fil ilmi yace ya ji Ahmad ibn Hanbal yana cewa ahalul hadisi mazuwa hadisi afdalu man takallama fil ilm sun fi falala fiye da duk wani wanda ya magana akan ilimi duk wani mai magana akan ilimi sawawan ashabul ra'ayi ne ko ashabul mantiki ne ko ashabul nahwi ne ko ashabul furu' ne ko tarihi ko wani fanni ka sani sai ya zama malaman hadisi suna gaba da kai a wajen falala domin kana buƙatuwa zuwa ga sanin nasu qala al-walid ibn muslim shay'ana al-awza'i waqtan sirafina min indihi wannan malami babban malamin mutanen ƙasar Sham al-Walid ibn Muslim Abu al-Abbas al-Hafid alimu ahli Sham kenan wanda ya rasu shekara ta 195 bayan hijirar manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa ala alihi wasallama yana daga cikin kamar da zabi yake cewa min awiyatil ilmi lakinnahu radi'ut tadlis yana daga cikin watan awiyatul ilmi waɗanda suke abin nan buhunan ilimi sai dai yana da tadlisanci wanda yake mara kyau in bai ce haddasana ba ana ana ana ana matsalantarwa sosai ba a so an ciyar shekara ta ɗari da casa'in da biyar kamar yadda na faɗa ko kuma da casa'in da hudu hanyar shi ta zuwa aikin hajji Allah ubangiji ya gafarta mishi to shine yake cewa shayya'ana al-auza'i al-imamu abdurrahman abu abdurrahman al-auza'i ya raka mu malami ne zai raka ɗaliban shi saboda tawalu'u da kuma nuna ƙauna da soyayya ga ɗaliban shi waqtan sirafina min indihi bayan mun gama ɗaukan karatu a gurin shi sai zo yana raka mu fa abada fi tashyi'ina sai ya tafiya mai tsayi da mu kaga haka malamai suke jama'a ba su da girman kai hatta masha ma'ana farsakhai har yayi tafiyan kaman mil shida domin duk farsakhi mil uku ne kama a ce kilomita goma matsalan ko makamantansu au salasa ko kuma ma farsakhi uku faƙulna lahu sai muka ce ayyuhar sheikh Allah shi gafarta malam yasquba alayka almashy ala kibaris sinni ai wannan tafiya tana maka wahala ga ka dattijo su kuma wato su ma suna girmama malamin suna ganin alfarmarsa suna tausaya wahalar da yake sha sun ga irin tawalu'un da yake sai ya ce imshu qala imshu waskutu ku dai ku tafi kawai mu tafi ku ci gaba da tafiya ku mun shiru law alimtu law alimtu anna lillahi tabaqatan aw qauman yubahi Allahu bihim أو أفضل منكم لمشيت معهم وشيئتهم ولكنكم أفضل الناس yace da na san wasu mutane waɗanda Allah yake takama da su Allah yake son su Allah ya ba su falala irin ku ko fiye da ku ce da na je na tafiya da su amma ban san wasu bane sai ku ku na sani masu falala da haka ku banni na kyautata muku wa an imran as-sufi al-makki kala ra'a ahmad ibn hanbal ashab al-hadisi وقد خرجوا من عند محدث والمحابر بأيديهم Malam Ahmad ibn Hanbal ya ga wasu ɗalibai masu neman hadisi sun fito daga gun wani malamin hadisi suna riƙe da tawada da alƙalumansu sai Ahmad ya ce musu in lam yakunu haula innasu fala adri manin nasu in dai waɗannan ba su ne mutane mafiya falala ko daraja ba to ni ban san wasu mutane masu falala ba in dai waɗannan ba su bane ban san wasu mutane masu falala da suka kai falala waɗannan mutanen ba in ji ahmad ibn hanbalin rahimahullah wa an muhammad ibn ahmad ibn albara al'abadi muhammad ibn ahmad albara al'abadi kala sami'tu usman ibn abi shayba yaqulu yace naji malam usman ibn abi shayba yana cewa yace wa kana ra'a ba'da ba'da ashabil hadith ya ga wasu malaman hadisi ko ɗaliban hadisi ya tsaribuna suna ta abubuwa suna fagamniya haka ko suna cikin wani rikici ko rashin abin da ya dace faƙala sai yake cewa amma inna fasiqahum khairum min abid ghairihim kaga waɗannan da kake ganin su to a cikin su wanda yake da matsala ma wanda yake da wata matsala ta ɗabi'a ko akhlaq ko fasikanci ko wani abu to yafi alheri fiye da wani wanda a cikin wasu mutane shi kuma mai wuta Allah wato mai yin laifi a cikinsu ya fi wanda yake mai bauta Allah a cikin wasu. Wa ƙala Ibrahim al-Harbi, kharaja Abu Yusufa ya anil qadi yace Abu Yusuf al-Qadi wata rana ya fito, wa ashabul hadisi alal bab sai ga malamai da ɗalibai masu neman hadisi a bakin ƙofar gidansa. Faƙala ma alal ardi khairun minkum, a duniyan nan ban san mutanen da suka kai ku alkhairi ba. Alaysa qad ji'tum أو بكرتم تسمعون حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم تسليما ashe ba kun yi asubanci ne kawai dan dai kadai ku zo ku ji hadisin manzon Allah ba sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam yace to a duniyar nan ni ban san mutanen da suka kai ku alheri ba wannan aiki na ku na alheri ban san wani mutum da yake da irin shi wanda za ku fito babu abin da kuka fito nema face hadisin ma'aiki sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama wannan kenan sai malam yace babu man qala innal abdala wal awliya'a ashabul hadith babun da ke bayani akan wanda yace al abdal da waliyai sune ashabul hadith idan aka ce al abdal jam'u ne na jam'i ne na al badal ko al ko bidil za mu dan ji magana akai kadan akwai zantuttuka da malamai suka da yawa akai ana cewa badal din nan ko bidil shine wato wasu waliyai ne na musamman kamar yadda ke cikin nihaya na ibn al-asir yake cewa an ce li'annahum an ce humul awliya ul-ubbad al-wahid bidlu ka himlu wa ahmal yace wa badalu ka jamal summu bidhalika li'annahum kullama mata wahidun minhum ubdila bi akhara ana ce musu al-abdalu ne saboda duk sanda ɗayan su ya rasu Allah cikin hikimarsa sai mai gurbin shi da wani to a cikin littafin abin nan tajul arus min jawahir kamus na wannan malami wato abin nan murtada zabiri ga abin da yake cewa wal abdalu qaumun min salihina haka ce al abdal wasu mutane ne cikin salihan bayi la takhlud dunya minhum bab duniya bata wofantuwa daga su bihim yuqimu Allahu azza wa jalla al ard da su ne Allah yake tsaye da ƙasa. Qala ibn Duraid Ibn Duraid ya ce hum saba'una rajulan mutum saba'in ne fi ma za'amu kamar yadda aka ce la takhlu minhum ardun arba'una rajulan babu wata ƙasar da babu su arba'una rajulan minhum bishami akwai arba'in a sham wa salasuna bi ghairiha sauran talatin kuma a sauran duniya wa qala ghairuhu wasu kuma suka ce la yamutu ahaduhum illa qama makanuhu makanahu akharu sai sa irin nasi wani a cikin su bai mutuwa sai Allah ya maye da wani a cikin mutane qala shaykhuna malamin mu wato mai littafin abin nan Firuza Badi kenan yace al-aula illa illa qama badalahu kamata ya ce illa qama badalahu li'annahum summu li'annahum lidhalika summu abdalan cewa da cin da yi da takhlu la yamutu ahadum illa qama makanahu da cewa aka illa qama badalahu qultu wa ibaratul ubadi idza mata minhum wahidun abdalallahu makanahu akhar haka yabo a cikin al-ubab wa hiya ah akhsar min ibaratil musannif tafi takaitawa fiye da maganar shi mai littafin wa khulifa fi wahidi an yi sabani game da abdalu me dayan sa faqila badalu muharraka badalu sarraha bihi ghairu wahid malamai da dama sun faɗa haka wafil jamhara a cikin jamhara kuma wahiduhum badilu kamar da ake cewa amiru wa huwa ahadu ma jaa ala fa'il wa af'al shine ɗaya daga cikin mizan na fa'il badil af'al abdal wa huwa qalilun kama taqaddama amma wannan wazanin yana da sigogi kaɗan ne wani qalal munawi an abil baqa qala ka'annahum aradu abdal al anbiya'i wa hulafa'ihim kamar suna nufin wato wanda suke maye gurbin annabawa da halifofinsu wa hum inda qaumin sab'atun wasu sun ce ana samun guda bakwai abdalu guda bakwai ne a duniya la yaziduna wala yanqusuna ba sa raguwa ba sa karuwa yahfazullahu bihimul aqalima as-sab'a Allah da su yake kiyaye wato nahiyoyi guda bakwai likulli badalin iqlimun fihi wilayatu kowanne daya yana cikin nahiya daya yana cikin continent daya minhum wahidun ala kadamil khalili wani yana abinda ake cewa al khalil walahu iqlimul awwal والثاني على قدم الكريم والثالث على قدم هارون وكي خليل وانشان النبي الله كنان والرابع على قدم إدريس والخامس على قدم عيسى والسابع على قدم آدم عليه السلام وإذا سدما عند وأننا النبي واسك كون الإنس ينا وكلتا دنيا على ترتيب الأقاليم كما يدى نحن دنيا سكي وهم عارفون بما أودع الله في الكواكب السيارة من الأسرار والحركات والمنازل وغيرها suna sane da duk abin da Allah ya saka na ilimomi da sirrori da ya ɓoye a cikin taurari da halittu da wurare walahum min al-asma'i asma'u sifati sun san sunayen Allah da sifofinsa kullu wahidin bi hasabi ma yu'tihi yu'tihi haqiqatu zalika al-ism al-ilahi min ash-shumul wal ihaba sun san kuma ma'anar sunayen cikakkiya wa minhu yakunu talaqi daga nan suke samu abin da suke nema wannan magana ta kare da ya dauko wa qala shaykhuna alamatuhum alla yulad lahum alamarsu shine kar ba sa haihuwa daga cikin alamar mutum badali ne baya haihuwa qalu ka an kana minhum sai suka ce daga cikin abdalu akwai hammadu dan salama dan dinar tazawwaja 70 imra'atan falam yulad lahu yayi aure so 70 amma ba a masa haihuwa ba kama fil kawakibid darari qultu ni faruza badi sorry ni zabidi sai nace wa fi sharhi dalail lil fasi fi tarjamati muallifiha ma nasuhu aka ce wajattu bi khatti ba'dihim annahu lam yatruk waladan dhakara an ce bai bar da namiji ba wa afada ba'd al muqayyidina anna hadha isharatun ila annahu kana min al abdali sai wani ya kara da cewa wannan nuni ne zuwa ga cewa shi ma badal ne sun maqala shaykhuna sannan sai faruza badi ya ce wa qad afradahum bit tasnif jama'atu akwai wanda suka rubuta littafi na musamman dan kawo su wane ne abdalu minhum as-sakhawi wal jalal as-suyuti daga cikin su wannan malamai sun yi wannan ayyuka wa ghairu wahid da wanda ba su ba qultu ni azabiri sai nace wasan nafal izz ibn abdussalam malam izz dan abdussalam kuma sultanul ulama shi kuma ya rubuta risalatan wani dan littafi tin raddi ala man yaqulu bi wujudi yana raddi ga wanda suke cewa akwai domin duka turrahat ne akwai hadisai da suka zo na ƙarya da za'ifai da munkarai akai ko ɗaya bai inganta ba kuma wannan labarin kaga ya fi kama da labari irin na wato abin shafi mulera wa aqaman nakiru ala qawlihim ya, ya, kuma yi ta zance don nuna inkarin abin da aka faɗa cewa wai su ne suke ya kumuna da hibzil ardi wasu suke kiyaye ƙasa a nan izudin ya tattauna akan wannan da aka zance ne dai duk da ya shahara ana faɗin shi amma bayi da hujja babu hujja daga Allah ko manzon Allah sallallahu alaihi wasallam akan cewa akwai wasu mutane da su ne Allah yake amfani da su ya kiyaye duniya babu amma dai zance ne gashi nan dai shahararre har agun malamai Allah shi kyauta to wannan kina ta kace kwarai da gaske malam ya ci gaba da cewa an Abi Bakar محمد بن العباس ابن الوليد ابن مهدي الصائغ قال حدثنا صالح بن محمد الرازي وسأله رجل فقال wani mutum ya tambaye shi ya ce mishi idza lam yakun faqala sai ya ce mishi idza lam yakun ashabul hadith humul abdalu fala adri man al abdalu in dai malaman hadisi ba su ne abdalu ba to ni ban san wasu wanda su ne abdalu ba wa qala yace hadha kalamu yazid ibn harun zakarahu an sufyan ath-thawri yace mishi wannan magana ita ce maganar Yazid dan Harun kuma haka ya bada labari daga Sufyan as-Sauri rahmatullahi alaihim ajma'in thumma qala salihu sanna sai Salih ibn Muhammad ar-Razi yace laysa al-adlu man yu'addilu ala al-furuj wad-dima'i wal-amwal adili ba shine mutumin da ya zama yana da adalci wajen ba da shaida akan abin da ya shafi farjoji wato aure ko zina ko makamantansu wad-dima da jinani kamar kisan kai ko makamantansa wal-amwal da kuma kuɗi na aro ko jingina ko bashi ko makamantansu al'adlu adali na gaske shine alladhi idza shahida ala nabi sallallahu alaihi wasallama qubilat shahadatu wanda shine in yace annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce kaza wane ya gaya ya ce wane ya gaya masa ya ce daga wane ya ji wanan ya ce sahabi wane ya gaya masa sahabin wane ya ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce kaza to wanda yake cikin isnadi irin wannan wanda kuma za a ce malamai sun ce thika sadukun sun ce hujja sun ce a karba to wannan shine asalin adalin mutum a duniya jama'a wanda yanzu yana faɗan magana ya ce annabi ne ya ce sallallahu alaihi wasallama kuma al'ummar duniya ta yarda a karba kaga wannan ya more ya zama wato wakili akan addinin mutane malam ya ci gaba da cewa wa qala ahmad ibn hanbal in lam yakun ashabul hadisi humul abdalu faman yakun to in ashabul hadisi ba su ne abdalu ba to wane ne kenan wane ne abdalu in ba su ba wa qala al-khalil ibn ahmad in lam yakun ahlul qur'ani wal hadith awliya Allah awliya Allah falaysa lillahi fil ardi wali idan waɗannan mutane mahaddata alqur'ani da mahaddata hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama masu karantar da addinin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da sunnarsa idan ba su ne suke matsayin wato abdalu ba masu kiyaye ƙasa to ban san wasu ba wanda su kiyaye duniyar nan وأم محمود ابن خالد الدمشقي كان محمود ابن خالد الدمشقي وندا yana daga cikin rijal na Abu Dawud da Imam An-Nasa'i ya karantar da su da Ibn Majah ya rasu shekara ta 249 kamar da Zahabi yake faɗa a cikin Al-Kashif mutumin Dimashq ne yake cewa qultu li Abi Hafsin amr ibn abi salama na ce da malam abu hafs amr ibn abi salima salama at-tinnisi kenan wanda shi kuma yana daga cikin rijalul jama'a bukhari da muslim da abu dawud da tirmidhi da nasai da ibn majah wanda rasuwarsa shekara ta 2014 shi kuma yake cewa na tambaye shi nace tuhibbu an tuhadditha kana so ka bada hadisi qala yace wa man yuhibbu an yusqata ismuhu min diwanis salihina to wane ne ko yake so a cire sunan shi daga rijistan mutanen kirki duk wanda yace baya son harka hadisi bai so a karantar da hadisin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bai so ya zama malamin hadisi ko ɗalibin hadisi bai so ya aiki da hadisi ko ma yace shi baya so a danganta shi da hadisi baya son duk abin da za a faɗa yan yan naga hadisi yana jin haushin hadisi to wannan kamar ya bada dama ne a cire sunan shi daga rijista ta mutanen kirki kaji magana da wani ya faɗa fiye da shekara 1200 jama'a da haka mutane su shiga taitayensu masu istihza'i da nuna kiyayya da da kyama ga ilimin hadisi da malaman hadisi babu shakka suna ɗaukar kansu ruwan dafa kansu ne Allah ya tsare mu wa qala ibn uyayna ma ara tula umri hadha illa min kasrati du'ai ashabil hadith Allahu akbar malam sufyan ibn uyayna yake cewa ma ara tula umri hadha bana ganin wannan tsawon rayuwa da nayi illa sai face ya kasance tsawon rayuwata illa sai ya kasance saboda menene ne tsawon rayuwa in ji malam Sufyan dan Uyena yace ina ganin abin da yasa nayi tsawon rayuwa shine kasancewa illa du'a illa min kasrati du'a'i sai dai saboda yawan addu'a na ashabul hadith malaman hadisi ɗaliban hadisi wanda kullun suke mishi addu'a Allah ubangiji ya saka da alheri alga ta malam Allah ya sa kai tsawon rayuwa Allah Allah ya ƙara maka lafiya duk da wannan magana akan addu'a ta tsawon rayuwa wata mas'ala ce daban wadda mun tattauna ta a wani lokaci a baya a cikin karatunmu na iktida'u siratul mustaqim amma dai addu'ar da suke yi ce to yana ganin wannan addu'a ta yi tasiri wajen tsawon rayuwarsa Sufyan ibn Uyayna din nan wani babban malami ne cikin malaman sunna daga cikin a'lamu ulama'i sunna Sufyan ibn Uyayna ibn Abi Imran ibn Maimun kenan shine Abu Imran din al-Hilali babban malamin hadisi ne ya dade kwarai a duniya an ce an haife shi shekara ta 107 ne bayan jiran manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sannan ya rayu har zuwa shekara ta 198 kaga 198 tun shekara ta 100 da ainihin wato bakwai yake raye har zuwa shekara ta 198 bayan hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wanda hakan na nuni zuwa ga ya shekara nawa kenan a duniya shekara 91 a duniya a cikin wannan shekarun 91 kuma yayi aikin haji kawai gurin wajen guda 70 kamar yadda malaman tarjuma su suka bada labari ya yake cewa kuma duk in yaje aikin haji yakan tsaya ne a multazam yayi addu'a yace ya Allah ka sa in dawo aikin hajin nan bari yace to kuma sai ya ga ya dawo din na karken yace da yaje da ya gama aikin hajjin har zai yi addu'a sai ya ji kunya yace fastahayaitu min rabbi sai kuma shikenan sai wannan shekara sai bata zagayo bata zagayo bayar su ya kharraja malamai manya manya wanda kake jin su kullun a cikin hadisi duka ɗaliban shi ne irin su al-Amash irin su Ibn Jurayj irin su Shu'ba da Ibn al-Hajjaj duk waɗannan malaman shi ne amma su ma sun koyi hadisi a hannunsa daga cikin manyan ɗaliban da ya kharraja akwai su Hammam dan Yahaya su Zuhair dan Muawiya su Hammadu dan Zaid su Abu Ishaq al-Fazari su Abdullahi dan Mubarak su Abdullahi dan Mahdi su Yahya al-Qattan su Shafi'i su Abdurrazzaq su Humaydi Sa'id dan Mansur Yahya ibn Ma'in Ali dan Madini Ahmad ibn Hanbal Abubakar ibn Abi Shayba duk waɗannan ɗaliban sa ne ta tawa ake musamman Makka a zo akwai karatu a gunsa su Ishaq dan Rawiya da sauransu mun karanta tarjuma shi a baya a cikin karatunmu na aji ɗalibai sun san me ake faɗa game da wannan harka to wannan malami yakan ce tsawon rayuwata da na yi ya faru ne saboda yawan addu'a da malaman hadisi suke mu. Allah Ubangiji ya sa haske ya kai ga kabarinsu gaba kiɗa. Wannan kenan sai malam ya ce, Babu man ƙala laula ahlul hadisi lan darasal Islam, babun da ke bayani akan waɗanda suka ce, laula ahlul hadisi da ba dan malaman hadisi ba, da ba dan yadda suka tsaya tsayin daka wajen kiyaye addini ba, ma'ana alkawarin da Allah subhanahu ta'ala ya na wanzar da addininsa da kiyaye wahayinsa inna nahanu nazzalna zikira wa inna lahu lahafiduna to Allah subhanahu wataala ya aiki da malaman hadisi wajen zartar da wannan aiki qala sadaqatu kunna inda hafs ibn ghiyaf fajtama alayhi an-nas fa qala hafs laula anna Allah ja'ala al-hirsa fi qulubi ha'ula'i ya'ni talabat al-harif la darasa hadha ash-sha'n hafs dan ghiyas dan talab kenan dan muawiya an-nakhai wanda alkali ne na kasar kufa abin nan ya kasance daga cikin rijalul jama'a ne shi ma kuma rasuwarsa shekara ta ɗari ne da casa'in da hudu bayan hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wasallama duk da an ce daga baya san da ya zama alkali ya dan samu matsala a haddar shi saboda rashin samun lokaci na muraja'a da sauransu don haka waɗanda suka yi riwaya daga gunshi daga baya ana tantancewa shine yake cewa daga sadakatu yake cewa kunna inda Hafs ibn Riyas muna wurin Hafs ibn Riyas al-Nakhai fajtama'a alaihi nasu sai mutane suka taru akan sa fa qala Hafsun sai Hafsu yake cewa laula anna Allah ja'ala al-hirsa fi qulubi haula'i ba dan Allah ya sanya kwadayin san ilimi da kwadayin san hadisi a zakatun waɗannan bayan Allah ba ya'ani talabatul ilm yana nufin ɗalibai ya ce ladarasa hada sha'an da wannan al'amari na ilimi da ya lalace wa qala abu dawud laula hadhihi hadhihi isaba lan darasa islam da ba dan wannan tawaga ta ɗaliban hadisi ba lan darasa islam da musulunci ya dashi ya kode yani ashab al-hadith alladhina yaktubuna al-athar yana nufin malaman hadisi masu rubuta hadisai wa qala abu abdullah muhammad ibn isma'il al-bukhari sai kuma malam bukhari imamu abu abdullah al-bukhari Allah ya gafarta mishi yake cewa kunna salasa aw arba'a ala babi Ali ibn Abdullah mun kasance mu uku ko mu hudu a kofar gidan Ali ibn Abdullah ibn al-Madini ka ka, ka, ka ta fara malamin nan fa qala inni la arju anna ta'wila hadha al-hadith an an-nabi sallallahu alaihi wasallama sai yake ce mana ina fata ya zama fassarar wannan hadisi na manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da yace la tazalu min ummati la tazalu min ummati zahirin alhaq ba za a gushe ba ana samun wasu mutane waɗanda suke cikin al'ummata suna bayyana akan gaskiya la yadurruhum man khazalahum suna bayyana gaskiya ba sa jin damuwar wanda ya tabar da su aw khalafahum ko ya saba musu yace inni la arju anna ta'wil hadha alhadith antum ina fata ya zama ku ɗaliban hadisi ku ku ne ma'anar da annabi sallallahu alaihi wasallam yake nufi da wannan hadisin ku yake nufi da annat tujjara idan kaga su ƴan kasuwa kar shagalu anfusahum bittijarat sun shagaltu da kasuwanci inda kaje ka samu mutane ƴan kasuwa me ya dame su farashi ya dame su shigowar kaya da fitan su me ya tashi me ya sauko me ya ake cin riba ina kaya suka fito ina za su je ina ake samun su ina za a samu a fara wani sabon kasuwanci wani partnership za a bude shago anan za a nemi kaza kullun daidanar rayuwar su kenan wa ahlud da'ati kad shagalu anfusahum bis sina'ati sauran mutane kuma ahlud da'a sune sauran kananan mutane yan masu kananan kaso kasuwanci da sana'o'i ma'ana kowa in gari ya waye me yafi damuwa da shi harkar rayuwar shi a taba yake yi direban mota ne shushaina ne magini ne kafinta ne tela ne masaki ne maroki ne mai kotarin fa a kasuwa ne mai shayi ne kowa dai sana'ar da ya kama ina ga ita yake dan makarantar boko kowa in gari ya waye mutane za su fita duk su kama harkar duniya ita ce damuwarsu tun da garin Allah ya waye har dare kowa abin da yake kenan wani ma hada da dare ya fita ya dawo wani ya kama hanya ya je nan gari ya dawo duka aikin su kenan wal muluku qad shaghalu anfusuhum bil mamlaka sarakuna kuma da yan siyasa da sarakuna da shugabanni su kuma me damuwarsu shugabanci rabon mukamai rabon arzikin kasa security zabe siyasa magudi jam'iyya da kamfin kaza raddi yan siyasa yan ma'aikacin sojojin baka duka damu su kawai kenan ya za a yi next zaɓe wa za a ba gwamnan jiha kaza wane ne zai zama ɗan takara wa za mu fitar wanda zai wakilce mu a wuri kaza wane za mu ba da candidate minista kaza da za a naɗa su wa za a ba yan yan yan yan damu su kawai kenan da waɗannan duka zaka ga ba damu su bane me ya shafi addini illa man asama Allah minhum wa qalilun bal aqallu min al-qalil ma hum a cikin su ba ko ba damu su da addini in ba ran da suke ganin addini zai yi sabin interest din su ba ranan ko zaka san su sa addini ran da suke ganin akwai wani interest akwai wata maslahar su wadda za su yi amfani da masu addini ko su amfani da addini su kai gare ta a ranar kawai zaka ji alaka su da addini amma in ba haka ba baron su da addini waɗannan duka suna can suna harkokin duniyarsu wa antum tuhyuna sunnatan nabiyyi sallallahu alaihi wasallam ku kuma kuna nan kuna ta aikin raye sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam al-imamu abin nan ibn al-jawzi rama ibn al-jawzi yana wata magana mai hadari kwarai da gaske a inda yake magana akan hadisin Abu Hurairah da wata rana Abu Hurairah ya faɗi hadisi ha Abdullahi dan Umar da yake malami fa da kanshi yake cewa laqad aksara alaina Abu Hurairah kai malam Abu Hurairah gaskiya saboda Allah hadisan ka fa sun fara yawa shine sai Abu Hurairah yake cewa to abinda abin ya faru shine ɗan uwana mutanen Makka sun shagaltu da kasuwanci ɗan uwana mutanen Madina sun shagaltu da gonakinsu da noma da kiwonsu ni kuma ba ni da aiki in ban da in dai naji cikina ya ɗauka sai dai kawai in tafi gun manzon Allah sallallahu alaihi wasallama in koyi karatu dan haka sai ya zama ni karatu kawai na iya ban san komai ba sai karatu shine sai ibn jazi yake cewa wannan yana nuni zuwa ga duk sanda mutum ya hada kasuwa da ilimi to sai ilimin nan ya samu tasgaro kasuwar za ta rinjaye ilimin wannan kuma shine abin da yake faruwa a aikace ba, ba ilimi baya son kishiya in za ka yi shi ka tsaya ka yi shi kawai tukunna in dai da sunan malanta kake so ka yi ko ka yi ya ishe ka da sai ka bar komai ka kama shi amma dai kana yi sun ma'amalu sun makafaru sun ma'amalu sun makafaru kana kasuwa kana kaza kana irin da yan barori suke cewa muna bara muna karuwa haka ake cewa suna faɗa saboda ba hausa suka iya ba ko to to to to zaka ga sai dai kaɗan dai ya fice na sallah kawai na sallah zaka ya fita amma wanda zai zama zaka zaka ji ka sha ka koshi a to da wahala da wahala gaskiya sai wanda Allah ya baiwa wannan waki ne ya tabbatar da haka to don haka sai yake ibn zai yake cewa to kaga sahabbai ma da suka ji karatu a gun manzo Allah sallallahu alaihi daga ainihin manba usafi wasu su da dama sun manta saboda me saboda sun shagaltu da kasuwanci daga cikin sakon suka ci da kasuwanci wasu suka shagaltu da noma da kiwo Umar dan Abdul Aziz yana halifan musulunci rahimahullahu sai malami ya zo daga Madina kaman malaman Madina suka zo a lokacin sai ya ce algata malam biya mana hadisai mu ji in aka biya aka biya sai a ga yana kuka sai yake cewa waɗannan hadisan fa duk mun san su amma mun shiga harkar siyasa da gwamnati din mun manta su ta haka yake cewa anan yake cewa kaga kowa ya tafi yana yin wani harka su kuma sun tsaya ba su da harka su sai hadisi Allah ka samu a cikin danshin waɗannan bayi naka an shada ba'du ahli adabi fi sifatil fi sifatil ma'bara qanadilu dinillahi yas'a bi hamliha rijalun bihim yahya hadithun hadithu muhammadi humu حملوا الآثار من كل عالم عن كل عالم تقي صدوق فاضل متعبد محابرهم زهر تضيء كأنها قناديل حبر ناسك وسط مسجد تساق إلى من كان في الفقه دائما تساق إلى من كان في الفقه عالما ومن صنف الأحكام من كل مسند أنا أنا أنا أنا بياني أكنسو abin nan siffofinsu cewa kanadilu dinillahi su su ne fitullu fitullu ne na addinin Allah yas'a malaman hadisi fitullu ne na addinin Allah wanda yas'a bi hamliha rijalu ga fitullun nan wanda mazaje ne suke kokarin rike su bihim waɗanda mazajen nan Yahya hadisu Muhammad a hannunsu ne wato hadisin Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama yake samun rayuwa waɗannan mazaje su ne waye su ne malaman hadisi a hannunsu hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake samun rayuwa su aikinsu kawai kenan aikinsu tara hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da bayaninsu da sharhinsu da tattara su don mutane su samu su karanta ba su da wani aiki da wuce wannan in ba don su ba hadisin ba zai rayu ba haka su ne fitilu masu raya fitilun da masu rike da fitilun da ke haskawan su ne sahabban manzon wato malaman hadisi tawagar su aikin su kawai kenan ina fata mun gane yace humu hamalul athara an kulli alimin su ne suke tattaro burbushin ilimin sunna daga duk wani malami taqiyin malamin mai tsoron Allah saduqin mai gaskiya fadilin mai daraja muta'abbidi mai bauta Allah mahabiruhum abin nan din su wato tawadar su kayan rubutun su zuhurun sun zama wasu fitillu ko kace fure tudi'u ka annaha suna haske kamar kace kanadilu habrin kaman fitilu ne na wani malami nasikin mai bauta wasda masjidi a tsakiyar masallaci tusaqu ila man kana fil fiqhi aliman wanda za a koro su zuwa ga wanda ya kasance masani ne na fiqhu wa man sannafa al ahkama min kulli musnadi da kuma wanda ya rubuta hukunce hukunce a cikin duk wani littafi wa qala shu'aib ibn harb kunna inda abdul aziz ibn abi warrad fa nazara ila shabin قد أقبل نحوه للحديث فقال أما ترى ما في يده كناديل الإمام هذه كناديل الإيمان وأعلام المتقين يعني قارورة الحبر daga Shu'aib ibn Harb wanda shi mana daga cikin rijalul Bukhari da Abu Dawud da Nasa'i shi kuma yace daga Abdul Aziz ibn Abi Warrad wani wanda ya makance shekara sama da 20 yana makanta ba tare da mutanen gidan shi masu sani ba saboda baya bari a gane shi makaho ne yana da hadisi a cikin al-kutubul arba ya rasu kata 159 bayan hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake cewa ya ga wani yaro ya taho gare shi da takaddar shi da biran shi ko kuma kace da alƙalamin shi da tawadar shi ya zo neman karatu sai ya ce kaga wannan yaro da kake ganin shi a matara ma fi yadiha ma fi yadihi ba ku gana abin da ke hannun shi qanadilul imani qanadilul imam qanadilul iman bawo ganin fitullu na shugabanci na limanci a addini bawo ganin fitullu na imani wa a'lamul muttaqina da kuma tambarin masu tsoron Allah ya'ani qaruratul hibr yana nufin wannan butar tawada irin wannan kurtin da ake saka tawada da to da an ganka da shi alama ustazi ne wannan to mutanen alheri ne kenan waɗanda za su yi aiki nan gaba za su zama wakilan addini nan gaba za su zama masana nan gaba su ne gatan wannan addini insha Allah saboda yadda lokaci ya kure bari mu saurara anan insha Allah sai Allah ya kai mu darasi na gaba subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh